بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan safiya ta lahadi wanda ita ce safiyar goma ga watan ramadan hijirana da shekara 1441 wanda ya dace da ranar uku ga watan mai a shekara ta miladiya ta 2020 wannan aji namu na fasul shekhi al'albani lil usul daga makarantar darul harifi salafiya wadda ke zariya a nigeria makarantar Malam Albani Zaria rahmatullahi alaihi. Ba dama yadda muka saba a wannan aji namu mukan dan taba karatuka haka daga littafin mabambanta. A yau insha Allah za mu yi karatu daga cikin littafin Al-Madkhal ila dirasati ilmi al-jarh wa ta'dil. Wannan shine majalisi na 153 kenan cikin jeren majalis waɗanda muka yi recording insha Allah. Daga littafin Al-Madkhal ila دراسة علم الجرح والتعديل نا سيد عبد الماجد الغوري شافينا دريه دا سبعين دا تقوس دا عند مالا يتي خامسا تذهيب تهذيب الكمال littafi na biyar daga cikin jerin gil da tafai waɗanda suke na mazajen kutubu sitta al-usul shine littafin tazhibu tahdhibul kamal zinariyantar da tahdhibul kamal tazhib min zahab wato zinariyantarwa kawatawa wannan lissafi wallafar al-imamu al-hafiz abu abdullah shamsuddin ahmad ibn ibn muhammad ibn qamayis al-zahabi al-imamu zahabi da aka sani shekul muhaddithina wal mu'arrikhina rahmatullahi alaihi al-imamu zahabi ya rusu ne a shekara ta 700 da ainihin wato 48 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace huwa tadhhibul likitabi tahdhibil kamal ilmizzi wannan littafi rairaya ce gyara ne da rairaya wanda shi al-Imam az-Zahabi ya ga littafin malamin sa wato tahdhibul kamal na Yusuf al-Mizzi rahmatullahi alal jami' وقد حافظ فيه الذهبي على ترتيب العصر alimamu zahabi ya wanzu ya ci gaba da gudana a bisa jeren giyar da malam mizzi yema asalin littafin bai canza wannan tsari ba wa adafa ma ra'ahu hariyan bil idafa sannan kuma ya kakkara abubuwan da yake ganin sun cancanci a ƙara su wa allaka ala kathirin min tarajimi al-asl kuma yayi ta'aliki yayi tsokaci akan da dama daga cikin tarajim wato tarjaman mazaje da ke cikin asalin min haifin riwaya ta fuskar riwaya su wa babtil asma'i wal wafayat da kuma tantance sunaye da shekarun rasuwa wa ba'di aqwal ulama'i fil mutarjami da kuma zantutukan da wasu suka yi daga cikin malamai akan wasu daga cikin waɗanda ake wa tarjama wa qad allaka al-hafiz ibn hajr بقوله علق عليه الحافظ ابن حجر بقوله ابن حجر أتكن مقدمة ستا تهذيب التهذيب ياي تعليقي yake cewa yayi taliki akan wannan littafi na na na na Imam Az-Zahabi yake cewa aqala fihi al-ibarata wa lam yu'id ma fi at-tahdhib ghaliban ya tsawaita magana a ciki kuma bai maimaita da dama daga cikin abin da ke cikin tahdhib ba wa in zada in ma ya ƙara fafi ba'dul ahayin a wasu wurare ne kawai wa fayatin bizanni wa takhmin ya ƙara shekarun rasuwa bizanni da zato wa takhmin da da dikaki aw manaqiba li ba'dil mutarjamin ko kuma wasu falaloli wasu darajoji na wasu daga cikin da ake tarihi ma ihmali ma ihmali kathirin min at-tawthiq wa at-tajrih alladhina alayhima madaru at-tad'if wa at-tasfih kuma wai ya cire da dama daga cikin maganganu waɗanda aka yi na wasaƙawa ko raunata masu riwaya wanda kuma waɗannan abubuwa guda biyu a kansu ne duk wani batu da ya shafi inganta hadisi ko raunata shi a kan shi yake gudana wannan ita ce maganar da ya ciro daga ibn hajirin a muqaddiman tahzibu tahzib sai kuma ya ce wa huwa ma zala makhtutan littafin bai gushe ba yana matsayin rubutun hannu to kaga wannan zahiri tsohuwar magana ce ya faɗa a sa'an da ya ainihin wato fidda wannan littafi na shi domin littafin tadhibu tahdhibul kamal lalle an buga shi abin mamaki shine an buga littafin a shekarar da aka fara buga shi shine 2004 kamar shekara 16 shi kuma wannan littafin na na ainihin shi Abdul Majid abdulbadir al-gauri an fara shi kuma an buga shi a 2007 kaga ya kamata a ce ya samu ya samu bayani akan haka amma kuma bai samu ba wallahu alam ya ce da yawai ba a buga littafin ba amma lalle an buga littafin a cikin mujalladi goma sha ɗaya an buga shi da ta hakikin su Gunaim Abbas Gunaim da su Aiman Salama da wasu tim na researchers sun yi mishi kuma wata doguwar mukaddima wadda ta kusa shafi 100 kusan shafi 80 da wani abu mukaddimar da suka yi wadda ta bayani akan littafin domin wannan zancen da yi babu shakka bai bayani akan wani littafi wani littafi ne babu wannan bayanin anan ga alama bayanin bai wadata ba bari ku ji abinda shi kanshi al-Imamu Az-Zahabi yake faɗa a cikin muƙaddiman da yau littafin wanda gata daga shafi na ɗari da biyar a ainihin wato a wannan bugu na littafin da yake cewa bayan da ya salati ya sallama ya salati ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kuma amma ba'adu as'alullah at-tawfiqa fa hadha kitabu ikhtisari tahdhib al-kamal fi asma'ir rijal wannan littafi nayi shi ne dan rairaye littafin tahdhibul kamal wa min amrihi al'amarin tahdhibul kamal shine annahu kitabun jami'un kamilun adimul masali fari'u fari'ul masuna kullama zada fihi almuhaddithu tabahhuran zada fihi ajaban wa tahayyura yace littafi ne shi tahdhibul kamal littafi ne cikakke kamili wanda babu irinsa wanda ya kai ya kawo wanda duk sanda malamin hadisi ya ƙara kutsawa ya ƙware cikin karanta shi zai ƙara ganin abin mamaki da rudewa kullama ra al-hafiz fihi washiyan muhaddiran zada bi mutala'atihi ijaban wa tabakhturan duk sanda kuma wani malamin hadisi ya ci gaba da karanta shi zai ga kwalliya da da burgewa a ciki sai shi ma ya ji ya ƙara zama ya ƙoshi sosai da ilimi ومهما رام الناكد له تفتيشا وتتبعا اعياه ذلك duk neman cin gyaran shi kuma duk ya gama ya gama zai zama ya wahala a ayahu zalika wan qalaba khasi'an mutafakkira zai juyo kuma cikin asara da tunanin ina zai samu abin da yake nema wa qad azza Allah wujuda man ya'rifu miqdarahu ci gashi kuma Allah ya karanta wanda suka san darajar wannan littafi wa udima nadhiru musannifihi kuma Allah babu ma babu wani yanzu irin marubuci littafin wa anni mithlu al-imami wa anna mithlu al-imami al-awhadi yace ina za a samu irin wannan limami wanda babu irin sa al-alim al-hujjati al-ma'mun wanda yake malami hujja amintacce sharafil muhaddithina umdatin nuqadi شيخنا وصاحب معضلاتنا جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن ابن يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي ابن أبي الزهري القضائي الكلبي المزي الدمشقي بارك الله في عمره وسنته بين يجمع فدن نسب مالما سيتشكم بارك الله في عمره وحسناته ورفعه fi illiyina darajati Allah ya masa albarka Allah ya daga darajarsa yace mauliduhu fi sanati 40 wa 50 wa 600 bi zahiri halab wa nasha bil mizza ظاهر دمشق فحفظ القرآن في صغره وقرأ شيئا من الفقه والعربية يجمع بعد أن الله ثم دخل البلد وشرع في طلب الحديث بنفسه وله 20 فسمع الكثير من أبي الأباس أحمد بن سلامة الحداد وأبي والإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي عمر الحنبلي والقاسم بن عتبة الإربلي ya ambaci malaman shi da dama yace yace wa tabaqa wa tabaqatihim min ashab ibn tabriz wal wa hanbal al kindi wa lam yadhal yasma'u ila an kataba an ashabi ibn abd al-daim wa sami'a bi misra min min al izz al harrani wa khalq wa bil iskandariya wa hama wa halab وحمص والقدس ونابلس وبعلبك وغيرها وبرئ في فنون الحديث ya ƙware a fannonin hadisi wa ma'anihi wa lugatihi wa fiqihi wa ilalihi wa sahihi wa sakimihi wa rijalihi ya ƙware a duka waɗannan fannoni ilimin hadisi da lugarsa da fiqihunsa da illolinsa da ingantawa da raunatawa da mazaje falam yura falam yura mithluhu mithluhu fi ma'anahu ba a ga malami irin shi da irin wannan salo ba wala ra'a huwa mithla nafsihi shi ma bai ga irin kanshi ba mal ittiqani was sidqi wa husnul hazzi ga kuma kwarewa da gaskiya da kyakkyawan rabowar diyana da kyakkyawan addini husnul akhlaqi da kyakkyawan dabi'a wasamtil hasan da kyakkyawan shiru wal hadith salih da kyakkyawan tafarki na, magabata wa tasawufi da gudun duniya wal khairi da alheri wal iktisari da taka tsantsan a rayuwa da fil ma'isha wal libasi a wajen wato rayuwa da, da suturarsa walmulazamati lil ishtighali was sama da kuma lazumtan koyo da sauran hadisi ma al aqali tam ga cikakken hankali war razanati wal fahm da ƙwarewa da fahimta wa sihhatul idraki da kyakkyawan riska faja'a hadha al kitabu bi khatihi fi 520 kurrasa min al qat'i al kabir yake da haka littafin nan sai zo da rubutun hannun shi malamin mizi ya zama wato mujalladi 25 na babbar takarda a tafihi bi kulli nafisatin wa balaga ya kawo awwa masu daraja kuma ya kai matuka walam ya alufi istifa'i shuyukhi shakhsi bi gaza ba wajen game malaman kowane malami wa riwayatihi wa gara'ibihi wa muwafaqatihi wa adalatihi wa jarahatihi wa manaqibihi wa hannatihi wa umrihi wa wafatihi duka ya kawo waɗannan abubuwa yace fa baqiya hasaratan ala man lam yahsulhu min al-fudala sai littafin ya zama wato abin takeici ga duk wanda bai same shi ba duk wanda bai samu ba za a takaita masa wala hafatan ala man a'awazahu al-imkan kuma zai zama abin wato shan wahala ga duk wanda ya kasa kaiwa gare shi yace to faltamasa minni ba'du al-akhla ikhtisaruhu wasu daga cikin makusanta sun roƙe ni na rarrabe musu littafin wal ittiyan bil ahammi fal aham in kawo musu abin da ya fi muhimmanci sannan wanda yake biye da shi ya ce wa kana kulluhu fi hukumil muhim dukka dai abin da ke cikin tafin yana da muhimmanci da ya ce faƙultu da suka ce mun haka sai na ce lau sannaftu lahu sharhan la kana aula ai littafin ba rairaye shi ya kamata ba kamata ya a mishi sharhi a ƙara faɗaɗawa aula min an wallihi tanqisan wa tarhan yi mai sharhi sai ya fi dacewa fiye da a ce a rage shi a rere shi sun mafakartu malam ya ce sai na sake tunani fa'idal a amaru muliya sai na ga shekaru fa sirga sun tafi rayuwa ta yi nisa walhimamu kasira ƙoƙarinmu na yanzu kaɗan ne ba mu da ƙoƙarin karanta abu mai yawa tun a wancan zamanin kenan ya ce wa daruriyatul kitabi muhtajun ilaiha fil jumla asalin abin da ke cikin littafin wato ana buƙatar shi kuma a rairaye a jumlace ga baki ɗaya ya ce faktasartuhu shi ne sai na rairaye shi musbitan lidhalika ina mai tabbatar da abin da yake na larura ne wa tarikan da tatwil na bar abin da yake tsawaitawa ne atiyan bi ziyadatin qalila zan dinga kawo yan ƙare-ƙare na yan kaɗan a ƙulufi a waliha wanda zan kawo wani ƙari zan ce ƙultu dinda ka na ce kultu to zan kawo ƙari ne ya ce wallahu hasbi wa ni'mal wakil Allah shine abin dogaro na kuma madalla da Allah ya zama abin dogaro to haka dai ci gaba da wannan zance wannan kamar dan tsokaci ne daga cikin zancen shi da yayi akai to wanda yake so ya ga cikakken bayani akan littafin yana buƙatar ya samu wannan ainihin ta hakiki wannan nuska ta muhaqqiqai dinnan da suka haƙaƙa su Gunaim Abbas Gunaim sun yi tahqiqin shi kamar da na ambata a cikin mujalladi goma sha ɗaya kuma alhamdulillah mu muna da shi a nan maktaba mutadara hadisi salafiya akwai bugun ainihin wato abin nan al-faruq al-hadithiyya littiba'a wan nashr su suka buga shi ko kuma bugun da ba wannan ba eh da ka sai mutum ya samu ya siya ko kuma ya je ya ara ko ya tafi labirari inda akwai sai ya karanta littafi ne sananne kuma wanda yake mai amfani kwarai da gaske dukansu dai ci gaba da imtidad ne na littafin alkamalu fi rijal sai malam ya ce sadisan na shida alkashi fi ma'arifati mallahu riwaya fi kutubu sita zahabi aina sai littafin alkashi na limamu zahabi da ya ila yau alkashi fi ma'arifati mallahu riwayatun fi kutubu sita wato mai bayyana mutanen da ke da riwaya a cikin littattafai guda shida bukhari da muslim da abu dawuda da tirmizi da nasa'i da ibnu majah wannan wani ɗan ƙaramin littafi ne shi kuma wanda bai wuce ɗan kamar index ba ko kuma ka ce ɗan wato guide iktasara fihi zahabiyu ala riwati alladhina lahum riwayatun fil kutubi sitta wa huwa muqtabadun min tahdhib al kamal imam zahabi ya ciro wannan littafin daga littafin shi daga littafin malamin sa tahdhib al kamal daga tahdhib al kamal ya dauko shi mu kiyaye walaysa min tahdhib tahdhib ba daga wannan mufasar ɗin shi ba kaga shi ibn hajarin da ya tahdhib al tahdhib da gaskiya cire taqribut tahdhib to amma shi zahabi ya cire al-kamil al-kashif ne daga tahdhibul kamal ya ciro shi ne daga kama huwa shay'un abin da ya shahara tsakanin mutane shine cewa daga tahdhibul kamal ne daga tadhhibut tahdhib ne amma kuma ba haka bane ya qulul musannifu fi muqaddimati kitabihi ga abin da zahabi ke faɗa muqaddima yace hadha mukhtasarun nafi'un fi rijalil kutubi sitta wannan wani ɗan takaitaccen littafi ne mai amfani game da mazajen littattafai guda shida ya ce as-sahihain was sunanin arba'a sune sahihain bukhari da muslim kenan was sunanin arba'a da kuma abu dawud da tirmidhi na sa'i da ibnu majah yace muqtabadun muqta muqtadabun min tahdhib al-kamal na ciro shi daga tahdhib al-kamal ne li shaykhin al-hafiz abul hajjaj al-mizzi na malam mizzi rahmatullahi alayhi اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب دون باقي تلك التواريف التي في التهذيب yace na takaito akan waɗanda ke da riwaya a cikin kutubu sita banda sauran littattafan nan waɗanda shi nizzi ya ƙara su khalqu af'alil ibadi su juzul qira'ati khalfal imam game ga imam al-bukhari kenan game ga imam an-nasa'i musnad malikin abin nan al-khasa'is ali tafsirin malam ibnu maja da amali yawan walida na nasari waɗannan tafan da aka yi ta bayani a baya cewa shi ya ƙara su da yawa marasil na abu dawuda alƙadar muƙaddima sahihu muslim waye waye abin nan da ya ƙara wajen gudanawa da yawa ga sunan shama'il muhammadiya na turmidi to waɗannan shi ya cire su baya kawo mazajen da ke da hadisai a cikinsu kaɗai sai in suna da hadisai a cikinsu a sittatul usul ɗin kaɗai yake kawo da haka mu kiyaye idan kana neman ganin cikon bayani sai ka koma a asalin manyan littattafa shine tahdhibul kamal ɗin ko kuma tahdhibul tarikh na limamu ibn hajar kamar da zamu zo mu ji a nan gaba to da haka yace na taƙaita ne akan wanda suke da hadisai kawai a cikin kutubus sitta yani tahdhibul kamal wa duna min wa duna man zikira da tamyiz sannan kuma ya cire waɗanda aka ambace su don tamyizi tamyizi shine a ce ga sunan su yayi iri ɗaya wani da wani sunan su iri ɗaya ɗaya na da hadisi a cikin kutubu sita ɗaya bai da shi to sai sai a kawo su sai a sa mashi tamyiz don a tantance kamar yadda suke yi au kurrira da tambih haka nan kuma ya cire sunan wanda aka maimaita saboda faɗakarwa zuwa ga wata mas'ala ko wata latifa ilmiya ko wani sunan shi da yake a juye ko makamancin haka waqad tajalla manhajul hafiz adh-dhahabi fil kashif ala an-nahawi tali manhajin da imam adh-dhahabi ya ba a cikin kashif yana tafiya ne a bisa salo mai zuwa na farko tarjama lirjal al-kutub as-sitta alladhina lahum riwayatun fiha ya kawo mazajen kutub as-sitta waɗanda ke da riwaya a kutub as-sitta hadafa man lahu riwayatun fi kutubin ukhra siwaha ya cire waɗanda ke da riwaya a wasu littafai waɗanda suka wannanci kutubu sita a ita mada hal hafidul mizzi fi tahdhibul kamal waɗanda mizzi ya dogara da su a cikin tahdhibul kamal kamar yadda muka ambata irin muqaddiman sai muslim irin marasil na abu dawuda kitabul qadar nashi an-nasik wal mansur irin kitabu fadailul ansar duk waɗannan na abu dawud ne irin musnad malik na na na ainihin wato imamun nasa'i irin shamail na tirmidhi irin amal yawon mulina na nasa'i musnadu binnan malik binnan khasai su ali da musnadu ali da makamantansu ya ce baya ga wannan kuma sai ci gaba da cewa hazafa man dukira fi tazibul kamal da tamiz ya cire waɗanda aka ambata don tamyizi a cikin tazibul kamal kamar da muka ji حذف من قرر في التهذيب للتنبيه على وهم فيه أو نحوه hakanan ya cire waɗanda aka ambata a cikin tahzib don bayani ta hanyar maimaitawa don bayani akan wahami ko nagu yadhkuru ismal mutarjam lahu wa nasabahu wa nisbatuhu yakan ambaci ismal mutarjam sunan wanda ake tarjama wa nasabahu da dangantakarsa wa nisbatahu da kuma garin da ake danganta shi wa asma'a ba'di shuyukhihi da sunayen wasu daga cikin malamansa wa asma'a ba'di talamidi da sunayen wasu daga cikin ɗalibansa da yakan ambata abu kamar ɗaiɗai ko biyu haka cewa na ɗan wane mutumin gari kaza baban wane ya yi riwaya daga wane da wane wane daga wane da wane sun riwaya daga gare shi sannan kuma yadhkuru halahu jarhan wa ta'dilan yakan ambaci halinsa na jarhi ko adalantawa kirki ko nagarta ko rashin kirki ko rashin nagarta imma binisbatihi ila qa'ilihi ya faɗa ya ce wane ya ce kaza akan shi ko kuma au biduni nisba ko kuma shi ba zai faɗa ba kawai ya ce wane saduqun ko thiqatun ko makamantansu nadiran ma yuridu rawi wala yahkumu alayhi dan kadan ne zaka samu a wannan littafin nashi kadan kadan akwai su yakan kawo mai riwaya ba tare da ya ce thiqatun ko saduqun ko wuthiqa ko makamantansu Uh, ko da'ifun ko talifun duk yakan ambata su da dama kaɗan ne za ka ga bai ambatan irin wannan hukunci game da su wasu yakan bar su haka uh, ya ce uh, yadkuru wafatar rawi wa rumuza man akhraja haditha sai kuma ya ambaci shekaran mutuwa kai ce mata sanata kaza yakan ambace shi da kuma ramzi wato harfa wanda suke nuna wanda suka fita da hadisin shi a cikin ashabul kutub sita idan zai ambaci rumus a gaba kaɗan insha Allah karna yi azarbabi na yace istamala zahabi ibaratin muqta bab muqtadaba zahabi ya amfani da gajejjerun wato lafuzza dunkulallu wajen bayani fil jarhi wa ta'dil wajen bayani akan jarhi wa ta'dil mislu kaman ka ji ya ce thiqatun saduqun wathiqa suddiqa du'ifa liyina mahalluhu sidiq la ba'asa bihi laysa bihi ba'asun ma ara bihi ba'asan la a'lamu bihi ba'asan arju anna annahu la ba'asa bihi laysa bi hadithihi ba'asun hadithuhu muqarabun mashahu fulanun da ire-iren waɗannan haka yake faɗansu amintacci mai gaskiya an amince da shi an gasgata shi an raunata shi an ɗan raunata shi mazaunin shi gaskiya ne babu laifi a kan shi ban san laifi game da shi ba ina fata ya zama bayi da wani laifi bai da wata matsala hadisin shi muƙarabun an yi kusa da hadisin shi zuwa ga mutanen kirki mashahu fulanin wane ya ce a bar shi wani ya fasin ɗin shi misali da ire-iren waɗannan maganganu su yake ta yi wa ƙalla ma ya samiru kalimata makabul bai cika amfani da makabul ba wa lam yu haddid istilahahu kama fa'al al-hafid ibn hajar sannan bai yi bayani akan in na ce kaza kaza na kiri ba kamar yadda shi ibn hajar ya yi a cikin takaribu tarihi ba bai yi ba ya ce wa yasta'amilu lafza sheikh wala yu'raf badla majhul yakan amfani da shekun ko ya ce la yu'raf maimakon ya ce majhuli allati tuliha ala annahu idza atlaqaha fa hiya min qawli abi hatim wanda aka san cewa idan ya sake ta ya ce majhul kamar a cikin tafin shi kamar misali a cikin tafin shi mizan la ikida to yana nufin magana ce ta abu hatim razi fa in atlaqa ibadata la yu'raf fi man tafarrada an hurawin wahidun fa huwa yuridu biha jahalatal ayn in kaji ya ce la yu'raf game da mutumin da aka san mai riwaya ɗaya ne kawai ya an su hadisi da gare shi to zaka ga yana nufin jahalatul aini ne rubbama arada biha jahalatul hal wani lokaci kuma yakan faɗe ta yana nufin jahalatul hal wa min alfazihi fi zalika da gaskin lafazan da yake amfani da su a irin wannan yanayi yake amfani da juhila juhila ko yujhalu ba a san shi ba ko ana rashin saninsa sai kuma rumutsin da ya amfani da su kha'un lil bukhari mimun ga muslim dalun ga abu dawuda ta'un ga tirmidhi sinun ga imamun nasa'i qafun ga ibnu maja rahmatullahi alaihim jami'a in kuma su dukkan ne suka fitar sai saka ainun an baki wofi idan kuma hudincin ne kawai banda bukhari da muslim sai saka arba'a 4 da da rakami irin na hindi haka fubi'a malai yace an buga littafin nan bi tahqiqi Sheikh Muhammad Awwama akwai malam Muhammad Awwama ya tahqiqin sa wa Sheikh Ahmad Muhammad Namir Al-Khatib su suka tahqiqin shi fi daril qibla bi Jidda a Jidda aka buga shi wa mu'assasatu ulumul Qur'an bi Beirut su ma san buga a 1993 wanda ya dace da 1413 fi mujalladain akwai bugun da aka mashi a cikin mujalladi biyu a nan makarantar da hadis ina jin muna da kwafi na wannan littafin akalla zai kai kwafi biyar gaskiya akwai wasu wanda za ga ba mujalladi biyu bane na san akwai wani mai mujalladi uku haka akwai masu mujalladai a hurhudu din akwai wanda aka hada shi guri daya ga sunan dai kala kala wallahu almusta'an wannan bari mu bar shi haka sai kuma mu dan taba ila yau daga littafin shi dai al-Imam zahabi din wato al-Ibaru fi khabari man ghabar ga shi inda yake cewa a shafi na 369 ya ce sanata 58 wa mi'atayin shekara ta 258 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fiha a wannan shekara ta wajaha mansur ibn ja'far faltaqa bil khabithi qa'id az-zanj fa qutila mansur fil masaf واستبيح ذلك الجيش فسار أبو أحمد الموفق أخو الخليفة في جيش عظيم فانهزمت الزنج زنج وتقهقرت ثم جهز الموفق فرقة عليهم مفلح فالتقوا الزنج فقتل مفلح في المصاف وانهزم الناس وتحيز الموفق إلى إلى الأبلة فسير قائد قائد الزنج جيشا عليهم يحيى بن محمد فانتصر المسلمون وقتل في الوقعة يحيى وأسر وقتل في الوقعة خلق وأسروا يحيى فأهرك بعدما قتل ببغداد ثم وقع الوباء في جيش موفق وكفر بالعراق ثم كانت وقعة حائلة بين الزنج والمسلمين وقتل خلق من المسلمين وتفرق عن الموفق عامة جندي فلا حول ولا قوة إلا بالله ana ci gaba da samun dai wato ta taɓarza da turjiya daga waɗannan 'yan tawaye da suka yi fito na fito da ainihin wato wannan gwamnati ta su abbasiya su ne wanda aka yi malakabi da azinji wato saboda yawaita baƙaƙen fata a cikin wannan runduna malam ya ce fiha a wannan shekara ne dai ila yau tawajjaha mansur bin ja'far mansur ibn ja'far ya fito kwamanda na ɓangaren musulmai faltaka bil khabithi ya gamu da wannan shaki ƙa'id zanj shugaban waɗannan kafirai faƙutila mansur fil masaf aka kashe wannan kwamanda a fagen fama wannan shedani a wannan shekara ya samu tagomashi sosai shi za zabi yake fada yake cewa a cikin siyar yake cewa wa kanal khabisu wa kadal khabisu an yamlika duniya wannan batacce yayi gabda ya mallake duniya wa kana kadzaban mumahrikan makiran shuja'an dahiyatan yace ya kasance makaryaci ne wanda yake mai sihiri makeri wanda ya iya shirya makarkashiya kuma jarumi wanda ya iya shirin yaki ya ce wakanar da annahu bu'itha ilal khalqi farar da risala ya ce ma wai ai Allah ya ba shi saƙon annabta amma ya ce shi baya so wa kana yadda'i ilmal gaibi ya kasance kuma yana da'awar cewa ya san gaibu zahabi ya ce la'anahullahu Allah ya tsine masa albarka to a wannan shekarar ta 258 ya baiwa sojojin musulmai wahala sosai kwarai haji yanzu an kashe mansur bin ja'far komanda da ya je ya gamu da shi was to be hadhalikal jaysh akai kaca kaca da wannan runduna ta ainihin mansur din fasara abu ahmad al-muwaffaq sai al-muwaffaq ibn al-mutawakkil kenan wanda ake mishi lakabi da an-nasir dinillah wanda zamu zo mu ji a gaba wannan shine zai kawo ƙarshen wannan fitina shi sa yake da al'amari mai girma a gwamnatin dan uwan nasa shi abin nan komanda din abin nan halifa na wannan zamanin yana da girma a idan halifa sai da aka wayi gari duk abin da za a yi sai abin da ya ce saboda wannan bala'in da ya damu mutane kusan shekara goma da suka wuce kenan a wannan dan tarihi da muke zaka ga ana ta bayani akan kowace shekara ga matsalolin da suke faruwa ana dan tsakurowa to Allah ya taimaki shi al-muwaffaq ibn al-mutawakkil shi ya ga bayan su shi sa sai ya zama kamar da zabi ke fada cikin siyar ya ce wa kana mahbuban inda ra'iyya aka wayi gari talakawa suna son shi kwarai za mu zo mu ji rasuwarsa a shekara ta 278 a nan gaba bayan nan da kamar shekara 20 kenan rasuwarsa 278 insha Allah ya ce sai shi abu ahmad al-muwaffaq akul khalifa ya tafi jeshin azimin cikin wata rundunar mai girma fan hazamatu zinci waɗannan batattu suka ruguje aka ci nasara a kansu wata ƙahaƙarar suka ja da baya sun ma jihazar mofik ya ƙara jihazar mofiku firƙatan ya sake haɗa wata runduna alaihim muflih ya sake sa muflih a turki wani kwamanda nashi nan ma faltukar suka gamu da zinjawa din nan faƙutila muflih suka sace kashe kwamanda filmar sa shi ma a fagen fama wan hazaman nasu mutane suka wargaji wata hayyazal muwaffaq ila ubulla shi ma muwaffaq dole ya koma ubulla yayi yayi sansani fasayyara qa'id zanj jayshan shi ma wannan shedani sai ya turo nashi sojojin alaihim Yahya ibn Muhammad ya sanya Yahya ibn Muhammad al-Bahrani ɗaya daga cikin na kusa da shi ɗaya daga cikin na kusa da shi isa shi komanda fantasar al-muslimuna a wannan karan musulmai suka ci nasara wa qutila fil waqa'ati khalqun an kashe mutane da yawa wa asaru Yahya wannan takadarin Yahya ibn Muhammad al-Bahrani aka kama shi fa uhrika ba'da ma qutila li Baghdad aka kona shi bayan an kashe shi a Bagadaza wata riwaya kuma an ce a Samira aka mishi bulala 200 sannan aka mishi aka yanke mishi hannu da kafa irin da Allah yake faɗa cewa a cire hannu da kafa min khilafin a cire hannun dama kafa hagu aka cire sannan suka yi ta saran shi da suka shi da suka yi kace kace da shi sannan suka kona gawar shi aka kona ta gaba daya thumma waqa'al waba'u sannan kuma sai aka samu annoba ta faru ta ta mutuwa aka yi ta mutuwa fi jeshin muwaffaq a cikin sojojin musulmai na al-muwaffaq din nan wa kasura bil iraki wannan annoba ta yawa a iraki mutane suka yi ta mutuwa sun makanatu waqa'atun ha'ilatun bayna zanj wal muslimin sannan aka zo aka sake wani babban yaki tsakanin waɗannan yan tawaye da musulmai fa qutila khalqun min al muslimina aka sake wato kashe mutane da dama cikin musulmai وتفرق وتفرق عن الموفق عن الموفق عامة جنده sannan ma har wato daukacin sojojin muwaffaq suka watse suka bashi waje suka watse gabaki daya aka samu dai matsala a wannan shekara malam ya shiga da cewa fiyatu fi Ahmad ibn Budayl al-Imam Abu Ja'far al-Yami al-Kufi qabil Kufa thumma qadi Hamadan rawa an Abi Bakr ibn Ayyash wa tabaqatihi وكان صالحا لما تقلد القضاء عادلا في أحكامه وكان يسمى راهب راهب الكوفة لعبادته وقال الدار قطني فيه لين يتي سيكما مالا أحمد ابن بديل ابن قريش ابن ابن قريش wanda ake cima adiyami abu ja'far adiyami shi ma Allah ya mushi rasuwa a wannan shekara sunan shi kenan Ahmad ibn Budayl ibn Quraish ibn budayir yana da hadisi a cikin sunan tirmidhi da ibn maja zahabi ya siffanta shi a cikin sirri yake cewa alimun dayyinun fadilun mu'ammar ya dade a duniya alƙalin kufa da kuma hamazan ya alƙalanci a kufa ya alƙalanci a hamazan rawana bi bakar ibn ayyash wa tabaqati yana da riwaya daga waɗannan malamai abubakar dan ayyash da sawoyinsa wa kana salihan mutumin kirki ne lamma ta kalladal qaba ko da ya zama alƙali ya ci gaba da nagartarsa an same shi da nagarta adilan fi ahkami da kuma adalci akan hukunce hukuncensa amma duk da haka yakan ce yakan ce yakan faɗa ya ce khudiltu fi kibar sin an taɓar da ni ala kibar sin bayan na girma domin lokacin da aka bashi alƙalanci yake faɗa wannan magana kuma duk da an shaide shi akan yana da kirki da nagarta alƙalancinsa wa kana yusamma ana ce da shi rahibu al-kufa wato mai bauta Allah na ƙasar kufa da ibadati qala ad-darqutni al-imam abul hasan ad-darqutni rahmatullahi alayhi ke cewa fihi liyin yana da dan rauni wa fiha abu ali ahmad ibn hafs ابن عبد الله السلمي النيسابوري قاضي نيسابور روى عن أبيه وجماعة سيكما أبو علي أحمد ابن حبس أكون كما تشمش أبو حبس أوكي أبو أبو علي أحمد ابن حبس ابن عبد الله ابن راشد كنا أحمد ابن حبس ابن عبد الله ابن راشد wanda yana da hadisi a cikin Bukhari da sunanta Abu Dawud da sunanta al-Imamun Nasa'i ya mutu a watan Muharram kamar yadda Zahabi yake faɗa cikin sura Al-Amin Nubala yake cewa wa shayya'ahu umamun kuma al'umomi da dama suka shayya suka raka gawarsa baya ga waɗannan malaman masu al-kutub al-usul wato da Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i kuma hakanan Imamul A'imma Ibn Khuzaimah ya riwaya daga gare shi haka ibnu abi dawud haka al'imamu muslim amma ba a cikin as-sahih ɗinsa ba as-sulami annai saburi qadi ne sabur alƙalin ƙasar ne sabur rawana bihi wa jama'a akwai wani mutum mai irin suna irin nasa kwatankwacin sunansa shine abu hafs ahmad ibn hafsin al-hanafi wanda shi rasuwarsa a can baya 217 shine mahaifin wani babban malami din nan Muhammad ibn Ahmada ibn Hafsin ɗaya daga cikin shehunan wato manyan malaman mazhabin Hanafiya Allah ya gafarta musu gaba kida Malam ya ci gaba da cewa wa fiha Ahmad ibn Sinan al-Qattan Abu Ja'far al-Wasiti al-Hafid سمع أبا معاوية وطبقته وصنف المسندة وكتب عن ابن أبي حاتم وقال هو إمام هو إمام وكتب عنه ابن أبي حاتم وقال هو إمام أهل زمانه سيكون أحمد ابن سنان ابن أسد ابن حبان القطان wanda yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da Ibn Majah banda Nasa'i banda Tirmidhi haka Ibn Khuzaimah ma ya riwaya daga gare shi haka haka ainihin wato Ibn Abi Hatim shi ma ya riwaya da gare shi al'imamu annasai ma ya fitar da hadisinsa amma ba a cikin sunan ba sai dai a cikin wato musnadu malik a cikin hadisu malik wanda ya tara hadisan malik musnad na malik to anan ya fitar da hadisinsa sunansa ahmad ibn sinan ibn asad ibn hibban al-qattan ana masa alkunya da abu ja'far al-wasit mutumin garin wasit al-hafi yana da riwaya daga abu mu'awiya ad-darir kenan wa tabaqata da kuma sauyinsa irin su wake da abdurrahman ibn mahdi da yahya al-qattan rahmatullahi alaihim ajma'in malam yace wa fiha ahmad ibn al-furat abu mas'ud ar-razi ahad al-a'lam fi sha'bana bi asfahan bi asbahan طوف النواهي وسمع أبا أسامة وطبقته وكان ينظر بأبي زرعة في الحبز وصنف المسند والتفسير وقال كتبت ألف ألف وخمسمائة ألف حديث سيكما أحمد ابن الفرات ابن خالد wanda ake mishi laƙabi da ake mishi take da muhaddithu asbahan kamar yadda zahabi ya masa yana da hadisi ne kawai a cikin sunanta abu dawud kadai ana mashi alkunya da abu mas'ud razi alhafi malam ya ce ahadul a'lam ɗaya daga cikin manyan malamai ya rasu ne a watan sha'aban a garin asbahan allah ya gafarta mashi ɓawwafan nawahi ya kewaye ƙasashe wasa mai aba usama wa tabakata ya ji hadisi daga abu usama da kuma tabakar abu usama kamar su yazid bin harun irin su abu dawud da tayalisi irin su abdurrazak bin hammam irin su ibnu abi fudaik irin su abul yaman duk waɗannan malaman su ne amma cikin ashabul kutubus sita abu dawuda kadai fitar da hadisin sa sai kuma ibnu abi asim da ja'far al-firyabi duka ɗaliban sa ne wa kana yunzaru bi abi zur'a fil hibs ana kwatanta shi da abu zur'a abu zur'a kuma wanda jabal hibs ne ana kwatanta shi da shi wasannafa al-musnad wa tafsir yana da musnad yana da tafsiri وقال يتي يتي كتبت ألف ألف وخمسمائة ألف حديث ناربط حديثي قدا مليون دا حديثي دبو أليبير واتو روايو ينسكينا ودن دا يربط هيك بعد لاباري ببما لمي الله يغفر تامس وفيها محمد بن سنجر أبو عبد الله الجرجاني الحافظ صاحب المسند في ربيع الأول بسعيد مصر sami'a ba nu'aimin tabaqata sai kuma abin nan wato Muhammad ibn Sinjar wanda ibn Hibbana ya ambace shi cikin afiqat dinsa Abu Abdullah al-Jurjani al-Hafiz wanda yake da musnadi mala yace ya rusu a watan Rabiul Awwal a kasan Misra yana da riwaya daga Abu Nu'aim dama yayi kaura daga garin su ya koma kasan Misra Sa'id yana da riwaya daga Abu Nu'aim alfad bin dukain kenan wa tabaqata da kuma sauyansa irin su abu asim bin nabil irin su ibnu abi irin su asad bin musa malam yace wa fiha har ila yau dai a cikin wannan shekara muhammad bin abdul malik ibn zanjawi abu bakr al-hafiz fi jumad al-akhirah wa kana وكان أحد من رحل إلى عبد الرزاق فأكثر وصنف سيكما محمد ابن عبد الملك ابن الزنجوي wannan shi kuma sunan shi kenan Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawayi ko Zanjawi Zanjawiya kamar da ake faɗi Al-Hafid Abubakar Al-Hafid ana mashi alkunya da Abubakar al-Baghdadi mutumin garin Baghdad ne ya mutu a watan Jumadal ula Jumadal akhira ya mutu a Baghdad ɗaya daga cikin manyan ɗalibai ne a makarantar al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana da riwaya daga su Yazid bin Harun da Zaid ibn al-Hubab sai kuma Abdurrazzaq wanda aka ce ya tafi wurinsa ya zauna sosai ya karatu a wurinsa da kuma abin nan mutane irin su Muhammad ibn Yusufa al-Firyabi duka malaman sa ne wa kana ahadu man rahala ila Abdurrazzaq san San'an kenan fa akthara yawaita riwaya daga gare shi wa sannafa ya rubuta da tafai kamar yadda Zahabi ke faɗa cikin sirr yake cewa lahu rihla shasi'a wa ma'rifatun jayyida wa tawalif al-Imam an-Nasa'i ya wasaka shi sannan al'aimatul arba'a abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja sarwaito hadisinsa hakanan daga cikin ɗalibansa akwai abu ya'ala akwai al'imamu ibn sa'id da akwai al-baghwi da kuma abin abdurrahman ibn abi hatim duk waɗannan suna daga cikin wanda suka yi riwaya daga gare shi rahmatullahi alai sannan sai malam ya ci gaba da cewa fiha har ila yau dai a wannan shekara ta 258 محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس أبو عبد الله الذهلي النيسابوري أحد الأئمة الأعلام سمع عبد الرحمن بن مهدي وطبقته وأكثر الترحال وصنف التصانيف وكان الإمام أحمد يجله ويعظمه قال أبو حاتم كان إمام أهل زمانه وقال أبو بكر بن أبي داود هو أمير المؤمنين في الحديث sai kuma al'imamu zuhuli muhammad ibn yahaya wannan malami mashhurin malamin ƙasar ne sabur ɗin nan malam ya ce wa fiha a wannan shekara Muhammad ibn Yahya malam Muhammad dan Yahya dan Abdullahi dan Khalid dan Faris Abu Abdullahi Zuhli haka ake karanta shi Zuhli da zalun mai damma da kuma ha'un sakina Zuhli Naisaburi mutumin ƙasar Naisabur a ƙasar ainihin wato garin su al-Imamu al-Hakim kenan garin su Muslim da makamantansu ahadul a'immati al'alam ɗaya daga cikin malamai gwaraza mashahurai sami abdurrahman bin mahdi ya ji hadisi daga abdurrahman dan mahdi wa tsabakata da sawo'insa wa aksar tirhal ya yi tafiye-tafiye ya ratsa garuruwa da dama na malaman hadisi wa sannafa at-tasanifa ya rubuta littattafai wa kana al-imamu ahmadu yujilluhu al-imamu ahmad ibn muhammad bin hanbal yana girmama shi kwarai da gaske wa yu'azzimuhu yana girmama al'amarinsa yana ce mishi abin nan al'aqil haka yake ce mishi wa qala abu hatim abu hatim yake cewa kana imama ahli zamani ya kasance liman na zamaninsa wa qala abubakar ibn abi dawud yace huwa amirul mu'minin fil hadith amirul mu'minin ne a cikin al'amarin hadisi to wannan a takaice kenan kwarai da gaske mun faɗa a baya a cikin tarjuma Imam Bukhari matsalar da suka samu malamin su imamul bukhari ne amma ya samu matsala da bukhari wajen matsala ta abin nan wato khalqul qur'an shi bukhari kamar yadda ya rubuta littafi na khalqu af'alil ibad yana ganin cewa mas'alar lafzi bil qur'ani makhluq ita ce maganarsa shi kuma Muhammad ibn Yahya Zuhli da kuma tasiri na wata hasala ta shiga cikin zuciyarsa Allah ya gafarta mishi kamar yadda malamai suke ba labari game da al'amarin Bukhari sai ya azzama wannan magana ya kururuta ta ya rubuta wasiku zuwa ga mutane a garuruwa cewa kar a amince da Bukhari da sauransu wannan shine dalilin yin kaurarsa da komawarsa a can garinsu shi yasa shi kuma Imam Bukhari duk da ya riwaya daga gare shi kamar yadda Zahabi yake faɗa yace wala yakadu Bukhari yafsahu bismihi Bukhari baya ambatan sunansa saboda menene lima waqa bainahum saboda abin da ya faru tsakanin su bayan Bukhari a al-a'immatul arba'a sun fitar da hadisinsa amma shi muslim sam bai fitar da hadisinsa ba shine bukhari zahabi yake fada a cikin sirri yake cewa wa akthara anhu muslimun summa fasada ma bainahuma famtana'a min ar-riwayati anhu fama darrahu dhalika inda Allah yace muslim ya yawaita riwaya daga gare shi domin dan garin su ne kuma ma muslim bai samu halin fita ga bar garin su ba sai a makare saboda zama da ya a gaban wannan malami ya yi riwaya sosai a gari a wurin shi amma a sakamakon wannan rigima da aka yi da bukhari sai muslim ya goyi bayan bukhari wata rana a majalisan shi malamin malam zuhur yake cewa duk wanda ke goyon bayan mutumin bukhara din nan daga makarantar mu ya tashi ya fita muslim ya tashi ya kwashi takardun shi fita da ya je gida sai ya aiko wa da muhammad ibn yahaya takardu waɗanda ya kwafa hadisan shi aka ce kayan jaki biyar ya dawo mai da kayan shi mashi wato irin abin da ake cewa abin nan back to sender ya dawo mai da su ya fasa don haka bai riwa da gare shi ba kwata-kwata shi ne zahabi yake cewa ma don rahu zalika inda Allah wannan bai cutar da shi a wurin Allah ba don wani ya ke riwaya a gurinsa wannan ɗabi'a ce ta faru ta ɗan adam Allah ya gafarta musu gaba ki dai kamar yadda shi kanshi zahabi da ya gama kawo magana yake cewa Allah ubangiji ya gafarta musu su duka rikici ne ya faru da rashin fahimta da tasiri na ɗan adantaka da kuma nau'i na hassada wadda ba ka rasa ɗan adam da ita Allah shi kyauta da aka imamul bukhari idan ya kawo hadisi a cikin sahih ɗinsa ko ka ji ya ce kawai haddasana muhammadun sai ya shu ba zai ce muhammad ibn yahya ba ko kuma ya ce muhammad bin khalid sai ya danganta shi zuwa ga kakan shi khalid ko ya ce abin nan abin nan Muhammad Muhammad kawai ko da yace Muhammad kawai ko yace Muhammad ibn Khalid ko yace Muhammad ibn Abdullah yakan mishi haka ya yadda ba za a gane shi ba idan ka tashi daga kakannin shi Allah shi kyauta daga cikin malaman shi har ila yau akwai Makki kamar da ambaci ibn Mahdi wanda ya zauna da shi ne kawai tsawon watanni shida bayan da ya gamu da shi bayan watanni shida Allah ya masa rasuwa amma kuma ya samu hadisai sosai a wurinsa haka ya ji daga Abu Dawud al-Tayalisi da Wahab ibn Jarir ya kuma ji daga Abdurrazzaq da Sa'id bin Abi Maryam da makamantansu Zahabi ya mishi kirai da cewa al-Imam al-Allamatul Bari'u Sheikhul Islam ce babban malami ƙwararre masani shehin musulunci ya tattara ilimin al'imamu zuhuri kusan gaba ɗaya za ka ake ce mashi zuhuriyu yana da tasnifi akan hadisan zuhuri zahabi yake cewa wa kana baharan la tukaddiruhu dila'u kogi ne wanda ɗiba ruwa ba ta ta da ruwan kogi ta mai da shi ya yi datti daga cikin wanda suke riwaya daga gare shi har ila yau bayan al'a'immatu al'arba'a da shi bukhari din akwai ibnu abi maryam akwai annufaili akwai shi kan shi sa'id ibnu mansur sannan akwai abu hatim da abu zur'a raziya ne kenan sannan kuma akwai imamul a'imma ibnu khuzaimah rahmatullahi alal jami' ya mutu kamar da aka ambata a nan a cikin watan rabi'u nil akhir a 26 ga watan shi kamar da aka ambata Allah ya gafarta musu shi da sauran malamai da ya rasu sarkin khurasan da kanshi ya mushi sallah wato muhammad ibnu tahir kenan shi ya limanci sallarsa to akwai mutane masu irin sunan shi da yawa a cikin riwaya wanda ya kamata a yi ishara zuwa gare su nan kusa daga kawai daga littafin abin nan ɗin alkashi na al'imamu zahabi in ka duba babi na harafin mimun zaka ga akalla masu riwaya sun kusa dozin masu irin wannan sunan daga cikinsu akwai irin muhammad bin yahya ibn ayyub al-thaqafi kenan wanda yake da riwaya a cikin tirmidhi da nasa'i akwai muhammad bin yahya ibn hibban bin ibn munqidh al-mazini wanda yake riwaya daga daga ainihin wato anas zuhuri kuma da daga gare shi ya rasu a shekara ta 121 shi wannan ya hadisi a cikin alkutubu sita gaba ɗayan sannan akwai muhammad ibn ha ibn abi hazmin wanda wanda shi kuma rasu wasu shekara ta 253 malamin su imamu muslim ne da abu dawud da tirmidhi akwai kuma Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan Abu Salih wanda ke riwaya daga babansa Yahya ibn Sa'id Imam Bukhari ya allaka masa hadisi a cikin sahihinsa Muslim kuma fil muqaddima akwai kuma Muhammad ibn Yahya ibn Abi Samina wanda ya rasu shekara ta 239 din yana da riwaya a cikin sunanta Abu Dawud malamin Abu Dawud ne akwai kuma baya ga wannan akwai Muhammad ibn Yahya al-Yashkuri al-Hafiz Abu Ali al-Marwazi wanda shi kuma ya rasu ta 252 shi kuma Bukhari da Muslim sun tada hadisin sa ko kuma abin nan Muhammad ibn Yahya ibn Abdul Karim al-Ansari akwai Muhammad ibn Yahya Abu Ghassan al-Kinani wanda Bukhari ya kaɗaita da hadisin sa shi kadai akwai Muhammad ibn Yahya ibn Abi Amr abi umar amin al'adami wanda muslim ya ruwaito hadisansa da tirmidhi ya rasu shekara ta 242 akwai muhammad ibn yahya ibn fayyab az-zamani mutumin garin basara ne yana da hadisi a cikin sunan ta abu dawuda kadai rasuwarsa shekara ta 246 akwai muhammad ibn yahya bin qais akwai muhammad ibn yahya ibn muhammad bin kathir da sunan da yawa dai wa masu suna Muhammadu dan Yahaya din suna da yawa Allah ya gafarta musu ga baki daya su daka wannan kenan a takeice kwarai sai malam ya ci gaba da cewa wa fiha Yahya ibn Mu'adh ar-Razi az-Zahid al-Arif hakim zamanihi wa wa'id asrihi tufiya fi jumada al-ula bi Naysabur wa qad rawa an Ishaq ibn Sulaiman ar-Razi wa ghairihi ce sai kuma bin nan wato muhammad akwai yahya ibn mu'az ar-razi wani mai wa'azi kenan zahidul arif masanin Allah mai zuhudu hakimu zamani wanda ya shahara da hikima a zamaninsa wa wa'idu asri ya shahara da wa'azi a zamaninsa tufiya shi wannan ya rasu fi jumadal ula a kasar a watan jumadal ula bi naysabur a kasar naysabur ya rasu rawa kadrawa an ishaq ibn sulaiman ar-razi wa gairi ya yi riwaya daga ishaq ibn sulaiman ar-razi da waninsa haka daga ma ali ibn muhammad at-tanafisi haka daga cikin wanda suke riwaya daga gurinsa akwai irin su al-hasan ibn allawaihi irin su abul abbas ibn hakma waihi yana da maganganun hikima da yawa da ake rota daga gare shi irin a ce ya ce hana alaika manahtaja ilaika wanda duk yake da bukata zuwa gare ka yana ansa a hannunka zaka ga bai da wani kwarjini a idanka hana alaika manahtaja ilaika yakan ce kuma tawarra amma laysa lak wazhad fi malak kai wara'u kai taka tsantsan ka kauda kai ga abin da baka da shi wanda kake da shi kuma kai zuhudu bai baka zuhudu akan abin da baka da shi sannan yakan yakan ce talabul aqili lidunya ahsanu min tarkil jahili laha a samu mai hankali yana son duniya yana neman ta to abin ya fi sauki akan a ce jahili ba ruwan shi da ita barnar da za ta biyo baya ta fi waccan matsala wannan ƙarshen shekara ta 258 kenan bari mu bar shi haka mu dan taba a cikin ɗaya littafin wanda dama kowane darasi mukan yi akalla littafi uku to littafi na ukun shine littafin wannan tarihi na malaman nahawu nubza min tarihin nahawi wa akhbari mashahirin nuhat daga shafi na 100 shafi na 29 inda yace annahu al-arabi fi Nigeria bayan da aka gama bayani akan nahawu a Iraki Kufa da Basra kenan nahawu a kasar Misra nahawu a kasar Andalus yanzu kuma an gangaro nahawu a kasar mu ta Najeriya yace yarju tarihu bidayat at-ta'lim al-arabi fi Nigeria ila dukhul al-islami الذي جاء عن طريق التجار الذين يأتون من شمال أفريقيا ذهابا وإيابا منذ أربعة قرون ماضية أو أزيد tarihin shigowar karatu da karantarwa ta larabci a Najeriya yana koma ne zuwa ga shigowar musulunci wannan ƙasar Najeriya ba ƙasar larabawa ba ce ƙasar kabilu ce daban-daban hausawa fulani nufawa yarbawa borno mai ake ce musu kanuri kare-kare ga sunan dai iri kabilu daban-daban to ya aka yi larabci ya shigo har ya samu gindin zama har ya zama yare muhimmi ga al'umma wannan ƙasa ya ce wannan ya faru ne sakamakon musulunci wanda shi kuma musulunci ya zo ne ta hannun 'yan kasuwa wanda suke zuwa daga arewacin afirka da kasashen su na tunisia da morocco da libya da makamantarsu buzaye ne galibinsu barbar kenan sukan zo zahaban wa iyaban sukan zo su kuma koma mundu arba'ati qurunin madiya suna ta zuwa tun sama da kamar shekaru 400 baya au azyad kuma fiye da haka tun wajen shekaru 800 ma sun bayyana islaman tashara bayyana kabailin Najeriya wani tashara ma'ahu bi tabiatul hali a talimin arabin islami sannan ana nan a hankali a hankali musulunci ya yaɗu cikin ƙabilun Najeriya musamman ta arewa kuma ilimin larabci na musulunci ya yaɗu tare da shi liyanar islam addinu da ilmi wala yumkinu an taquma lahu qa'ima bila ilmi domin musulunci shi addinin ilimi ne kuma babu yadda za a yi wani musulunci ya samu wani al'amari ya tsayi mashi a duk inda yake ya samu tsayuwa da digadigansa ba tare da ilimi ba wa kanat al-lugha al-arabiyya maddatan muhimma dimna mawad al-thaqafa al-islamiyya allati yadrusuha al-muta'allim kuma sai zama darasi wato subject na harshen larabci ɗaya ne daga cikin muhimman darussa wanda ɗalibi yake koyan ilimi mai koyan ilimin addinin musulunci wajibi ne ya koyi ilimin wato harshen larabci وكان نظام التعليم يبدأ بالمرحلة الأولى التي تهتم التي تهتم بتعليم مبادئ القرآن sai zama kuma wato tsarin karantarwa a wancan a wannan yanki namu yakan fara ne da kamar yadda yake a ko'ina kuma dole akwai marhala ta farko wanda marhala ta farko din shine koyar da alqur'ani thumma marhatu tahfiz alquran bayan an iya tada baki an san bakin alqurani sai kuma a haddatar da shi yahfazu almutaallimu khilalaha a wannan mataki mai koyon karatu zai haddace alqur'ana gaba ɗayan alqurani ya shanye shi aw juz'an minhu ko kuma ya haddace wani sashi na alqurani wanda Allah bai mishi baiwar ya samu duka ba wa qad takhassu qad yatakhasasu fil hibzi wani ma yakan zama ya kware akan hadda din حتى يصبح من القراء المتقنين والمهتمين بالقرآن وتعليمه daga nan zai zama kawai wato shi masana alkur'ani ne zama alaramma ko gangaran ko gwani ko wane ne ya zama ya kware ne kawai akan haka harka alkur'ani da karantar da shi malamin allo ne malamin alkur'ani mai karanta da alkur'ani da haddatar da shi da hidima gare shi wani har yana rubutawa da sauransu sai ya zama ya tsaya iyana thumma marhalatun mutatawwira sannan kuma wani yakan wuce wannan mataki baya tsayawa ya takhassusi akan alkur'ani sai wuce mataki na gaba wahi bi masabatil ma'had al-ali sai zama kaman shine wato kaman a ce tertiary institution wato ya kai mataki na tertiary alladhi yahtamu bi takwin talib wanda wannan mataki yana bada muhimmanci wajen yi ma dalibi training ne horar da dalibi fi fununi thaqafa al-addiniya horar da shi akan fannonin wato ilmomin addini wa galibu ma takunu hadhihi al-ma'ahid ibara an hujra يجلس فيها الشيخ ليلقي الدروس في فنون العلم من فقه وأصوله واللغة والتصوف وغير ذلك galibi waɗannan makarantun irin abin da ake ce makarantun zaure za ka ga wani ɗaki ne ko zaure ko wata shigifa wadda malami zai zauna yana gabatar da darussa a ilmomi da fannoni daban-daban ɗalibai su kewaye shi kowa da littafinsa yana ainihin ɗaukan darasi akan kantar da fiƙihu da usulul fiƙihi da lugal arabiya da sufanci da makamantansu ويركز الاهتمام في كل هذه المراحل على التعليم القرآني ما عدا المعاهد معاهد ما عدا المعاهد العلوم الدينية التي تنصب العناية فيها في العلوم في العلوم الدينية شدك وأنم متاكا ana ba da muhimmanci sosai wajen kantar da alkur'ani amma banda shi wannan ma'ahadul ali wato kaman tashiyari din bayan an gama alkur'ani to anan ba a cika ba da muhimmanci abin nan wajen ana ana ana dauka cewa duk wanda zuwa na matakin ya riga ya kware ya san abin da ya kamata sani game da alkur'ani in har kaga ana wani darasi na alkur'ani wajen to sai tafsiri amma doron alkur'ani an riga wato kowa ana sa ran ya iya shi yana hulɗa da shi yadda ya kamata allati تنصب العناية فيها في العلوم الدينية كالفقه والحديث والتفسير والتوحيد وعلوم اللغة كالنحو والصرف والبلاغة والأدب وغير ذلك a wannan matakin akan ba da muhimmanci ne ga ilmomin addini irin fiqhu irin hadisi irin tafsiri irin tauhidi da ilmomin lugha irin nahawu da sarfu da balaga da adabi da makamantansu wa talibu ba da an yaktima alquran يبدأ بكتب الفقه ابتداء بمقدمة الأخضر فالعشماوي فرسالة ابن أبي زيد وهكذا dan ɗalibi ya iya gama alƙur'ani wanda yake so ya wuce zuwa ga ma'ahadi na ilimomi to sai ya fara da fiƙihu fiƙihu na akan fara da muƙaddima ta ahalari daga nan sai muƙaddima ta shimawi daga nan sai risala ta ibnu abi zaid littafin nan mashahuri na malam ibnu abi zaid rahmatullahi alaihi wa alal jami sannan daga nan kuma sai a wuce zuwa wasu littattafai har a kai kansu wato mudawwana a yi su muktasar na khalil qurtubi na waƙe kenan da makamantansu haka za hatta ya sila ila qimmati manhajil fiqh ala madhhabil malikiyya har mutum ya kai kwakwara fiqhun malikiyya na mutun na malikiyya thumma kutubul fiqh sannan sai kuma ya karanta kutubul lugha sannan sai kuma ya karanci littafan harshen larabci na kwarewa gogewa sanin makama harshe mislu maqamat al-hariri akan karantar da littafin maqamat na al-hariri wa daliyat ibn nasir wal ashariyat waɗannan littafai da ake karantawa a zaurika wa gairiha da wasu irin abin nan wutiriya da makamantansu littafai ne ga su na mabambanta ya danganta ga irin malamin da zai karantar da kai da irin garin da irin yanayin Uh, akan samu canje-canje a wajen wasu uh, manahij din uh, wa amma nah fa yabda at-talib tahsil ma'arifihi ghaliban bi qira'ati al-ajrumiyya shi ko ta fuska fuskan nahwu galibi littafin da ake fara karantawa shine littafin muqaddimata ajrumiyya thumma mulhat al-i'rab sannan mulhat al-i'rab wannan waƙe na hariri wa ba'da zalika yadrusu kitaba qatrin nada wa ballis sada sai kuma littafin qatrun nada na na ibn hisham da shi da shizur zahab duka nashi ne thumma alfiya ibn malik sannan galibi alfiya ita ce ake gani kamar makwara wato da wanda ya iya ta kamar ya sauka gaba daya a harkar nahwu wa qad ta'ammaku fa yadrusu ba'da shuruha wani lokaci kuma akan karanta shuruha irin su ibn aqil da makamantansu wa haka ومن الملاحظ أن نظام التعليم في هذه المعاهد التقليدية ظل يسهم في نشر التعليم نشر العلم وتخريج أجيال من المثقفين والعلماء والمتخصصين في ميادين المعرفة قبل مجيء المستعمر البريطاني abin da ya kamata a kula anan shine cewa waɗannan makarantu na ilimin zaure sun ci gaba da haifar da sun ci gaba da yaya malamai da haifar da masana na ilmomin a harshen larabci da addinin musulunci da masana tafsiri masana fiqhu da sauransu tsawon zamani sun ta yin haka kafin ma zuwan baturen ingila dan mulkin mallaka wala tazalu kuma har yanzu din da muke magana waɗannan makarantu ba su gushe ba tusbitu wujudaha jamban bi jambin ma'a nizamit tarbiyyar jadid alwafid ma al-istimal suna nan har yanzu makarantun nan suna tafiya ka fada da ka fada da tare da suna kafada da kafada da tsarin karantarwa sabo wanda nasara ya zo da shi tare da mulkin mallaka wato tsarin da aka fi da suna karatun boko wanda a cikin shi ake yin karatun arabiya har ila yau har yanzu dai karatun zaure na nan yana da matsayinsa kuma ana yi ana ci gaba a ƙasashe da birane musamman ƙasashen da suka ba da muhimmanci irin ƙasar zazzau ƙasar karo ƙasar borno ƙasar katsina ƙasar naija da kasashe saura waɗanda suke da suke cikin arewacin Najeriya kamar Sokoto da makamantansu zaka tara duk inda ka je akwai malaman zaure haka ake ce musu ko kuma wata Hausa makamancin haka waɗanda suke da ilimi gashi nan dinkin tare da su suna zaune suna karantarwa ɗalibai kuma na wufudi tare da su suna da ɗalibansu zaka tara suna da kamewa da guje ma duniya da shagala da ita abinda suka shagala da shi shine kawai tsaba ragen karantarwa kuma ilimi suke da shi ba ɗan ƙanƙani ba ta yadda ma da wuya ka ga wanda yake a wannan zamani namu yana koyon karatun addini a ce kuma bai karatu a hannun irin na malaman ba sai ka samu cewa akwai tasgaro sosai a cikin karatunsa da gibi mai faɗi wanda ɗalibai da masu karatu da sauran 'yan uwa za su iya gane irin wannan gibin da zaran ya zo yana magana ko ko yana ana tattaunawa da shi Allah shi kyauta yace walamma ja'at al-thaqafa al-gharbiyya yayin da ainihin wato boko yazo ilimin boko bima tahmiluhu min al-anzima at-tarbawiyya wath-thaqafiyya al-jadida wannan tsari na nasara da yazo yana dauke da wasu tsare-tsare na education dinsa wath-thaqafiyya al-jadida da kuma ya ce walamma ja'ati thaqafal gharbiya bima tahmiluhu min min al'anzima at-tarbawiyya wa thaqafiyya jidda to ina ganin bari mu bar shi anan saboda lokaci ya dan kure ma sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi akan wannan gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته